أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد al'umma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambihi ga masu itikafi tambihi ga masu itikafi idan lokacin karatu yayi dole ne wanda yake cikin haraban masallaci cikin masallaci ya taso ya shigo wurin tafsiri ko ya fita daga waje ba mu so mu ga wani a kwance ko a gincire a lokacin da ake wannan tafsiri to haka na can wajejen bangaye da ke kwance su taso su shigo cikin jama'a in kuma suna da lazumin da suke yi Allah sai ya kuri su fita daga waje dan agaji ku fita ku tabbata an aiki da wannan bayani a jiya na kafi tambayoyi da dama amma ban hito da su don haka tambayoyin da aka kawo a yi hakuri gobe sai mu haɗa su da waɗanda ke akwai insha Allah mu amsa su Allah ramma za mu tashi ka aya ta ɗari da tamanin da biyar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
wannan aya ciko ce ga karatunmu na jiya daga aya ta ɗari da tamanin da uku ya ayyuwa allazina amanu kutiba alaikum siyam yau muna maraicin talata kenan ko ashirin da biyu ga ramadan shekara ta muna laraba ashirin da biyu ga Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. Sai na Ramadan ai daman dole a yi sance shi a rage saboda ya tafi da sauri. Kuma yau muna sha ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Jiya karatunmu ya shigo maganan azumi. Allah ya bayanin wajabcin azumin watan Ramadan kuma ya yi lallashin mutane ga su haƙura su yi shi. har yana cewa ‘yan kwanuka ne ƙirgaggu ba yawa gare su sannan kuma ya kawo rangwame ga wanda yake azumi na wahalar da shi matuƙa irin wahalar da shari'a ba ta ce a ɗauka ba cewa shi ya sha ruwa ya ranka azumin bayan wucewa haka ma matafiyi Allah ya masa rangwame sannan Allah ta'ala ya shiga bayanin darajar wannan watan da ya ce ya azumi a يجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتا رمضان شيني وند أكسوك القرآن أتكن هدى للناس دون قرآن يضم الشريعة متعني وبينات من الهدى تكم كجوجين الشريعة والفرقان درر الجسيا للشيء wannan ne wurin da aka ambaci sunan wata Ramadan a cikin Al-Qur'ani wanda Ramadan akwai watan da aka faɗi sunan cikin Qur'ani babu babu Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Rajab, Sha'ban duk babu amma an yi nuni gare ba da sunayen su inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة tsoron akwai watanni goma sha biyu tun halittar samai da ƙasa haka suke jujjuyawa su ne natural watanni waɗanda ke tafiya daidai da juyawar rana wadda ita kuma ba ta kuskure babu ran da za ta kuskuren fitowa ko kuskuren faduwa sannan Allah ya cikin su akwai watanni hudu masu alfarma kaga nan ne ya kamata a tambayi dan kala kala ya za mu yi mu gane watanni masu alfarma ko ka cire musu alfarma don dai ki sha tuna Ramadan kawai aka faɗa to kaga dole ne sai mun nemi bayani daga wanda ya zo da alkur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun nemi bayani ga sahabban manzo Allah da suka zauna da manzo Allah suka ga yadda ya ta'amuli da watannin nan sai mun bai nemi bayani ga malamai waɗanda suka dukufa suka karanci fiqhin musulunci daga masajiru al-asliya Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi don haka a wannan aya mun gano lokacin saukar alkur'ani wani zai tambaye shi alkur'ani kan damun lokaci ɗaya sauka ne wannan wurin aikin hajji ma ba wasu ayoyi sun sauka ba ana kogon hira wasu sun sauka an dawo yakin badar wasu sun sauka lokacin da hadisatul ifki ta faru kuma an saukar da ayoyi sai mu ce eh haka ne nan ana magana ne game da saukar qur'ani daga lawul mafuz zuwa sama ta ɗaya yayo kusa da mutane don lokacin sauko da shi kan ɗaya kenan alƙur'anin nan daman can Allah ya rubuta shi lawul mafuz innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin littafi ne mai daraja qur'anun karim Allah ya kira shi Qur'ani wurare da ya kira shi kitab karim ya ce fi kitabin maknun an ɗebo shi ne daga wani littafi tsararre boyayye wanda ke laye masu ilal mutahharu mala'iku kadai ke kai gare shi su dake taba shi su ne mutahharu tsarkakakku ya balika suka ce to tunda ko daga ta ɗebo shi ba mai taba shi tsarkakakku to ko a nan ƙasa sai kayan sarki za ka ɗaukar la ya basu alƙur'an illa zahir da wannan hadisi malamai sun haɗu a kansa to babu rigima to ba haɗu a kansa saboda haka wasu malamai su ce a'a ba buƙatar sai kayan sarki za ka ɗauki ƙur'ani in dai kai musulmi ne kana ɗauka wanda bai ɗaukar ƙur'ani shi ne mushriki don shi ne najasa inna malo shirkuna najasa amma mumini kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina la yanjus mumini ai bai najasa sai zama najasa don haka a kowane hali kenan ga wasu malamai kana ya ɗaukar ƙur'ani Allah ta'ala ya bayyana tarihin saukar ƙur'ani daga lawal mafi zuwa ina zuwa sama a nan da wasu ayoyi wanda ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين من سوكا الشيء أول داري من البركة كذا سورة البينة سورة القدر سيبتكرر سامران السنة قدر يتي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة dan kala kafu ya ce lailatul qadr dare guda ne da ta kada qur'ani ya wuce ba a saki da mai kashi duk neman nan da muke masa wai aikin banza ne muke to me fasaran tanazzalul malaikatu ko baka san nazzala yunazzul tanzilan ba tanazzalu dinnan بحد إيه الساعين mubari'i ne takanazzalul mala'ikatu mala'iku suna ci gaba da sauka fiha a wannan daren ashe dare ne mutakarrir لأن المضارع يفيد الاستبراء تنزل الملائكة ملائكونا تي قبل سوكا فيها أولا ندرى لليل القدر لكن إما بك كتب حديث فدك كفكر المفسر من يعلى بك to da ba ka fahimci Qur'ani mana da kyau tunda ka ce shi dai ka iya to da man da ka ce Qur'ani zalla kake ba za ka fahimci Qur'ani ba don mu ma abin da ka fahimci shi don mun koma ga wanda ya zo da Qur'ani ya ce mana mu nemi lailatul qadri a cikin goma na karshe kuma a dara da wutiri irin daren nan da zamu fuskanta nan da hawaye da na shekaran jiya darare biyar ne daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara cikin dararen nan goma to lallai cikin biyar ɗin za a samu lailatul qadri kaga an sauwaka mu da kuma ai inda wannan daren ba a buƙatar mu ci moriyarsa don me za a ware sura su kutum a bamu labarinsa inda dare ne da ya zo ya wuce to wace fa'ida za mu samu a gaya mana cewa dare ya yi shekara ya yi wata dubu daraja dare ne da muna samun sa yana cikin darajojin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda karancin shekarun al'ummarsa sai aka bashi bonus na darare masu albarka kowace shekara a kowannan dare kwara guda wanda in kai shi za ka samu falalar aiki na sama da shekaru tamanin. Kaga wanda ya samu goma ya samu ɗari takwas, wanda ya samu ashirin ya samu shekara dubu da ɗari shida, wanda ya samu shekara talatin yana Ramadan ya samu lailatul qadri wanda ta bashi daraja ta sama da shekaru dubu ɗari biyu da arba'in. Jiya na yi tahajjud a farfaru, masallacin farfaru. Na ba su tarihi yadda aka fara tarawih da tahajjud da itikafi a nan. Tun nan ne inda aka fara itikafi do a jihar Sokoto. Akwai lokacin da wasu daga cikin musu je masallacin shi suna neman izinin su yi itikafi da ta ba a yi. amma yanzu masallaci shi da cikin da ko ina cikin ne ka dasa alheri ba sai inda zai kai ba da masallaci shehu da na bello da masallaci na uku da na emiya ba su ne masallatan mu na cikin gari ba da duk masallatan alu suna ba mai da ba tarawih kai yanzu ma har sauran wuraren ibada na cikin gari zawiyoyi da wuraren rumfuna inda mutane ke haduwa za ka yi su ana tarawih ana ma kuma tahajjud na wani zai to kaji ai kuma wata bid'a ce kuka kago jahiltar ka ga sunnan mu Allah ya saka kiran ta ce bid'a yanzu mu tsaya kawai kan hadisin da kowa ya yarda da shi in ka tire tsala ka cewa idan dakhala al-ashr ahya laylahu ko mu tsaya nan idan darare goma suka shigo manzo Allah yakan raye darare yakan raye ko da dare da cikin darare وأيقظ أهله يكاد كان سوى سرايا قراره وشد بإزاره يدوري جوكو سبايا سأدوان إيانا ومن درانا سوين أنت كرايا در جبي ذا كرايا إن كتن رايا شيء سلا ناي ليفي فشي كده إن رايا شيء سلا تندك إشاء إن كام سلا من سلا ما أشي سهول أقول بفجأة نكام an yi ba mala'ika ne da bai gajar ibada su da Allah ta wahum la'ayi amma su ba su gajar ibada mu gajiya muke kuma mu huta kuma Allah ya yarda da haka to sai da su shi ke bayan isha'i zan taba in awa daya in tafi kuma yi wasu harkoki in ma yi bacci in saki dawowa in yi wasu awa na yi laifi in ni suna ka daina maganar suna annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba ko sallah suna ba in bar da farillan nan بعد إن كانت تهيئة المسجد بعد الإكرام تهيئة المسجد إن كان جرأة الطواف مع النبي كرا سرعة الطواف إن كان جرأة الوضوء مع النبي كرا سرعة كنبا إن كان تراويه وتهجد وقيام الليل دق أبن ذاك كرا من الله يا سنة إبادة لي أما ما النبي كرا سنة دو أجل سنة تحاولي لشي وهذا بيأخذ صورة غائب أما يأخذ لها في الولد أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نسأل لك يقول أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يتدون لتأرسوا بيساموا الجنة لكنها مسكلة الجنة وميتوا نرسوا ما لم يسكت رغائب نقول أنه بدأ ترجيك to sai ka zo ka ce raga'ibu bid'a ne ta hadu ne sunnan ta to sallar dare ne yaushe ta taba zama bid'a tun tashin farko Allah ya ce manzo Allah kuma lai illa qalila abin da muke yi ne mu fara bayan isha'i mu tai mu huta mu dawo karshe dare mu koma to me ne a a wai wai tarawih to me tarawih wai ka fata tarawih a to ai annabi ya bar su suna yi su kadai to waye tara su sayyidina umar sayyidina umar din dan bid'a ne to ai shi ma yake nimatul bid'a mu ma muke nimatul bid'a da shi mun yadda bid'a ce to ita ce zamu yi amma ta umar in ma bid'a ce ta umar mun yadda mu ta dariƙa kuwa ba za mu ba Umar ya ce mata bid'a da ma'anan sabon abu saboda ya zama sabo amma sabo ne a addini ba a san shi ba annabi bai dare na farko tare da jama'a ba bai na biyu tare da jama'a ba ko na uku ne ko na huɗu ce in muka ci gaba za a wadanta ta sai ya bari to da ya kan ya zama babu shi a duniya sai da aure ce to mu dawo ci gaba da sai suka ce ba za mu yi ba a awai su dai don me aka sa masa suna ta kaga ma har da mata ke zuwa wa ya kama kada mu mata masu zuwa ibada to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko buyutuhunna khairul lahunna to buyutuhunna in za su yi sallar ko in za su yi barci ma ko buyutuhunna khairul lahunna za ka yake alaran miya in kina iya sauki qur'ani a gidanki lalle gidanki ya ji miki amma ke baiwar Allah wacce da alantar zuwa ƙasa ta iya ki zo masallaci a sauki Qur'an da ke alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamnu listima Allah masajid Allah kar ku hada bayan Allah mata zuwa masallacin su ne musu ba da gine ne so ina mamaki a ce a cikin da'irar sunna ana samun wanda wannan abin kirki saboda ba sabani ke ga malaman sunna ka wannan in ka ji mutum na magana shi bai sani bane kawai ya makalkale ma wasu ƙananan littafai na fikihu ya yi musu irin taka fahimta ta mai gajeren ilimi da gajeren fahimta ya ki ya tambayi malaman sunna na duniya manya su faɗa musu bai hukunta wannan. Kuna jin da bid'a ce su dimba suna bari aika maka da Madina. Usaimin hanyar musu da shi ake duka sallolin nan. Ina zuwa karatu a dararen nan na goma ko na yi tikafi a harami sai na hau can sama inda yake. Na saurari ka. Da shi muke tahajjud, da shi muke tarawih. wanda sun halitta wannan abubuwa a cikin su wasu sai su makalkale ma fatoyin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Albani imamun ne fi tauhid fi al-aqida imamun ne fi hadith imamun ne fi fiqh duk babu da yakan wannan amma duk dan adam dan tara ne yana da shawaz yana da matsaloli wanda ke banta da su wanda in ka dora duniya akan su ki za samu daga ciki shi yana ganin kwata-kwata ba a ƙari a kan alkawai na sha ɗaya ko sha uku da na sha ta faɗa wanda sauran malamai sun saba wasu akan kuma hujjojin su na da ƙarfi domin tambaya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a sahih kaifa salatul layl yace masana musana hatta idza khashiya ahadukum al-fajr salla rak'atan wahida tusiru lahu ma fi salat kace ka tarka a biyu biyu biyu har sai in ka ji tsoron alfijir ya keto sai ka yi wuce da raka'a guda. To kaga lokacin da aka dare inda akwai iyakar cewa sai iyakar cewa. To amma shi ga tsawon sallar sama ba iya da goma sha ɗaya. Ka tambayi Ibn Abbas, ka tambayi Ibn Mas'ud, tambayi da suka yi sallah bayan sa yake sallah. Duk da haddin mai kuka gani ta bu raka'a goma ko sha biyu. Gaba ɗaya raka'a biyu manzon Allah ne. To ya za a yi da sha ɗaya. dare ba bai ta wani da gaske yanzu gaba ɗaya hizo shida ne muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ɗaya sai da ya saba da hizo takwas in ji ba to kaga in ka dauki mai tsawo kai sha ɗaya fa ni'ima in ka dauki gajera kai ishirin da uku ba ne in kai talatin da shida ba ne ya tabbata a tarihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bai da sha ɗaya ba su taɓa ganin dole ne sai sun tsaya ga wani harkar goma sha Malam Albani mujtahidi ne yana da hujjar ya tsaya kan ra'ayinsa amma kai baka da hujjar ka zo kana bid'antar da mutane kana raba kansu. To duk dai muna kan magana sharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran unzila fihin nan an saukar da shi a daren lailatul qadar daga sama daga lahul mahfuz zuwa sama ta daya amma daga nan ya rika zuwa kadan kadan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alquran jumlatan wahida sai kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa raddalnahu tartila ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا yanzu lokacin da aka samu rigima tsakanin Ausu da Khazraj a Madina rikici ya kaure yaƙi ya tashi saboda Yahudawa sun haɗa wuta tsakanin su sun ga an zauna lafiya sai Allah ta'ala ya sauko da surorin a ayoyin suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولك مسلمتي وأنت قبيلتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة فأنا كدوم إلى تأثير إذا سوف القرآن وأن اللوك تيكي ألوك تدى كان صورة صورة رمو هل يسوك كداو كزمو كدنقلي كزمو أمة ولتكن منكم أمة وحدو كدنقلي كزمو الأمة يكون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تذكر سنة قمرتنا سنة كوكا أننا كرزة بسنة عيد التي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كاتم ولا يتشكي بمسكم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله يرجع الأمور كنتم خير أمة ku ne mafi alkhaira a ummata da an karanta musu Qur'ani ko su aiki to kaga ita saukan Qur'ani din nan dake dake da hikima da tafsiri ba shi ne ake magana ya zo lailatul qadar anan ba amma shi ma yana nan da nasa lokaci ita kuma lailatul qadar rana ce wadda Allah yake ayyana ta shekara kuma tana kirata tana tashi shi yasa so ake mu ijtihadi na ibada wajen neman ta kuma akan haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafin kwana goma na farkon azumi a shekarar ta ƙarshe Jibril yake ƙara gaba ya koma kwana goma na tsakiya yake ƙara gaba ya kwana goma na ƙarshe sannan ne ce an gwada mani ita a wani dare ina sajuda cikin laka ma'ana dare mai ruwan sama sannan dai da cewa in aka waye gari safiyarta bayan ta wuce wato rana ba za ta samu shabita za ta yi fayo ya faɗi alamominta akwai shekarar da aka faɗa mashi garan da za a yi lailatul kadari garin da za a yi lailatul kadari ya fito ya faɗa ma jama'a sai wasu ya ko suna faɗa garin raba su Allah ya mantar da shi amma alheri don ba su ake ayyana sa so ake a barta yadda kake kirdarin neman asma Allah ya hasna haka kake neman lailatul qadar yanzu inda mun tabbata shekaran jiya ne yau bacci za mu yi yau ba za mu dage kuma tun da ba mu da tabbacin yau ne jibi za mu kara to kaga alheri ya karu ko daren da ba na lailatul qadar ba ai na ramadan kuma ramadan da rasa gare shi yasa Allah ya mace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shi ne wanda Allah ya saukar da alƙur'ani a cikinsa hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wa shari'a ne ga mutane kuma ya zo da hujjoji na shari'a da rarrabe gaskiya da ƙarya faman shahida minkum ash-shahra falyasum halarci to duk wanda ya halarci watan yace ash-shahra ay zalika ash-shahr shi ne watan ramadan din faman shahida duk wanda ya halarce shi ma'ana wanda yake da rai da lafiya a lokacin yanzu ba ga shi kuna rayuwa cikin sa to falle su mu yi azumi ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى kenan duk wanda yake da rai da lafiya ga Ramadan ya zama wajibi ya azumi wani ne aka dauke ma faman kana wa man kana maridan aw ala wanda ba ya da lafiya ko da yake shahida ash-shahr aw ala safar ko yana tafiya wanda tafiya mazinnatul ta'ab mazinnatul mashaqqa mazinnatul dha'f mazinnatul haja inna allaha bikum ar-rahmanur rahim ubangiji sauƙi gare da tausayi da rama ga kai duk abin da zai sa ka wala sai Allah ya an sauke maka shi tun da akwai wahala ga matafi iddatun min ayyamin da mara lafiya da matafi su kirga wasu kwanuka na daban bayan ramadan su azumce su yuridu Allah bikum al-yusra Allah sauƙi yake so gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya son matsatsi da tsanani a gare ku wali tukmilu al-idda kuma Allah so yake ku cika kidan kwanaki ku tabbata watannin duka kuna da shi saboda daren ashirin da tara ku duba wata idan watan shawwal ya tsaya ya tabbata shikenan wata ya kare gobe sallah in bai tabbata ba to ku cika kirgansa kwanan kan shine manzo Allah sarfa ke tasumu li ru'yati wa aqru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 ku yi azumi don ganin wata ku sha ruwa don ganin wata idan aka sa gaji mariyar rubin ba ku iya ganin sa to ku cika kirgan wata talatin domin wata na musulunci daga 29 ne sai tara ba a 31 to mutum ya tashi da azumi a nan Najeriya misali sai ya zan muna bayan wata ƙasa dalibin ɗauka ya tafi Australia. Yau muna azumi na ashirin da biyu, su tan ashirin da uku suke. Wannan mai sauƙi ne, idan aka yi ashirin da tara can aka ga wata shi nawa gare shi zai sha ruwa, saboda inda yake ɗin Ramadan ya ƙare. To, amma akwai watan da ke ashirin da takwas sai na kalanda boko, wanda shari'a musulunci ba ta ɗauke ta ba. saboda ka bayan sallah sai ranka kwana guda abin da sauki ne to sai aka samu aka mu nan muna ashirin da biyu su can ashirin da ɗaya suke yana ashirin da biyu da suka cika ashirin da tara shi ya yi talatin su kuma su ga wata gobe in ya yi azumi na talatin da ɗaya ne su kuma na talatin ne to ya zai yi ta ba na ba su yi ta faruwa gare mu a Saudiya shekarun baya da nisa. An yi tantance ku ci, amma mun zora da malamai sun mana fatawa ko mun tsaya kan fatawa. Duk da dai, a nan gaskiya saɓanin malamai yana da ƙarfi. Allah ya ji kan Al-Bassam mai shirin Umaratul Hakam. Gare shi na fara wannan fatawa. Allah ya gafarta masa. Shi ya koya mani aikin hajji aikace. Har yau fiƙihun aikin hajji na karatun su. Allah ya gafarta masa Allah mata yana cikin manyan malaman da ake ji da su a ƙasar Saudiya a wancan lokaci wasu malamai suka ce to Allah bai yi wata mai talatin da ba don haka ya sha ruwansa amma kar ya bayyana in ya bayyana ya tawaye ma shugabannin musulmi na ƙasa wanda laifi ne to tun da ya yi talatin shi a wurinsa wata ya ce su suna azumin su na talatin shi kuma yana idi amma ba zai je idi ba sai ya jira sai gwamnati idi wasu malamai suka ce a'a ba haka za a yi yanzu inda yake ramadana bai kare ba sai inda ya baro sai ramadana ya kare kun bai ji karatun saboda haka ya ci gaba ya na talatin da sai Allah ya ba shi lada ina da ya samu bolo gane ne يريد الله بكم اليسر الله سوكي yake so gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya son karani gare ku kuma duk addinin na ka ne شسر إن كان بيجي أسيري والله باك غني إن فناني إذا ضاق الأمر اتسع جزارا كنت يا رسي الله كاو سوكي لأكابره موسى ولتكمل العدة الله ينسوك تكا إرزا قانك وسع ولتكبروا الله على ما علم وما دونك يكبروا لك جرم مع الله أكان أبين دي شريط القرآن الصلاة ذاك ده أنت أنت وسع كفارة كبروا muna masu itikafi wannan masallaci kana gane an gauta in ka ji kafara kana ta tashi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bayan an kwana 29 ko 30 an yi kufa an yi azumi an yi tafsiri an yi qiyamul layl an yi tarawih an yi tahajjud an yi sadakoki an tallafa mu marayu an yi wannan an yi wancan yau kuma watan ya kare mu samu gafara Allah ga mu fito cikin murna jiya haramun ne mu ci abinci da rana yau haramun ne mu yi azumi da rana umarnin Allah muke da jiya da yau na Allah ne walillahi al-bashirku wal maghrib karatu mu da shekaran wala tukabbirullaha yana nufin kabbarorin ibi wanda an sallallahu alaihi wasallam ta wanda da an ga wata za a fara su har sai da aka je idi aka dawo don haka ana son daga ganin watan da mutane ko ina su farke da kabbaro wasu magabata har kasuwa suke shiga suna kabbara duk mutane su jira su yi kabbara su ake duk ƙasa ta ruɗe da girmama Allah Allah nan ne azurta mu da watan Ramadan mai cikakken albarka kun ga wannan aya ta nuna mana matsayi da daraja da albarka wata Ramadan wata da shi kaɗai ne Allah ya sunansa Alƙur'ani kuma ya keɓe shi da sauka Alƙur'ani a cikinsa saboda matsayinsa da martabarsa da darajarsa don haka duk shekara in ya zagayo to wannan martabar tana nan haka daren da Qur'ani ya sauka daren Lailatul Qadar shi ma wannan dare ne da duk shekara in ya zagayo dare ne mai tarin albarka wanda ya kamata ga musulmi ya yi darin sai neme shi domin ya ci abin da aka wuce shi. A cikin daga cikin fikin wannan aya akwai cewa shi kansa Ramadan din ana ana sa mai sunan shahar. yana cikin tsakanin rayuwar kuma da ke ganin ba a ce mai shaharu ramadan ko kuma ba a ce mai ramadan sai an hada da shahar kamar yanzu a wasu hadisai kiran sa ba da sunan shahar din idan ja'a ramadan futihat ababu zikri idan ja'a shahru ramadan zaka ana kiran sa ramadan ana kiran sa shahru ramadan amma wasu masu ce ba a kiran ruwan zamzam ba a ce musu ruwa sai dai a ce zamzam wai in ka sha in ka sha kake ruwan zamzam ka sha ruwa ka ina ma ruwa ne ba ce ba ruwa bane da ai ruwa ne ga man sama ramadan imanan wa tabdaka ana kiran sa ramadan ana kiran sa shahru ramadan godiyar Allah ga ni'imominsa na cikin cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce wale tukmilu iddata wale tukabbiru Allah ala ma adam cika irzan kwanukan wata ku yi takabbara don gode ma Allah ga abin da ya shirye da aka saboda ka samun wata Ramadan ka rayu a cikin sa ibada cikin sa da cikin ni'imomin da ya kamata mu'mini ya godiya ga su yanzu akwai kasashen da su sai dai su kirdado ba su da wannan kirga da muke da shi na watanni ya za su akwai da suke alkutubul shimali da alkutubul junubi ya ake kiransu da boko nozan menene eh nozan da mai ko da thousand years ya yanzu kaga mu mun san muna cikin ramadan ko za mu shiga shawwal za su ba su da wannan kirgan saboda sai su yi wata shidda bakwai ba su ga ranar turmi za su gane da gado suke malamai sun musu fatawa akwai fatawa na hay'atu kibarar ulama akan yadda za su yi sallah da za su yi azumi akwai akwai fatawan da ma kwamitin OIC Organization of Islamic Countries kwamitin suna fatawa akwai fatawar da suka fitar a kai to wannan ne mu bai shafe mu ba kuma mun gode Allah da bai kama irin wannan wuri mai wahala da sha'ani da rikici ga ibada ba إذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا تكير مكانا أزمي kun ga can baya Allah ya ce me ya yi wallazi na mun kutiba alaikum siyam idan ce ayyamun ma'dudat idan ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ko nan gaba zai ce uhilla lakum laylata siyam rafat al-fikr ayoyi sai kawo ayar addu'a ko idan sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tabbaye ka dangane da ni fa inni qaribun fada musu ina kusa kenan shigo da maganar addu'a tsakiyar maganar azumi ya nuna me mai azumi addu'arsa tana da wata martaba. Isra'il da'awatun la turad, akwai ruwayan inda fitri la turad, wannan taɓa tattaunawa da limamin haramin Madina, wannan ya sunansa, Sheikh Al-Qasim, Abdurrahman ya sunansa kake? Wanda ya taɓa zuwa nan Sokoto, ba su dai su bako ne na madina su ba na makka ba alqasim alqasim ya sunan su take eh abdul musin alqasim na sha ruwa a gidansa muka tattauna kan wannan matsala da yin addu'a inda fitri daga baya na ga wani rubutu a kai sannan kuma lura ayan nan ta zo bayan sha'ur ramadan alladhi unzila fil qur'an kace wa idza sa'alaka ibadi anni kenan shi ma watan Ramadan yana da ta khasiyya da karɓa addu'a ko ba lokacin shi azumi. Shi tattara da muke da Abdul Musin Al-Qasim shi yana ganin daga sanda ka kama azumi har zuwa sanda ka sha ruwa shi ne lokacin addu'a ba wai lokacin shan ruwan ba. Shi kuma yana magana ita ruwa ne inda sukuri misali dawatun inda sukuri la turat. Wannan dai majalin bahsi ne والتدخين kuma lallai kan mai azumi yana cikin ibada da ana karɓa addu'arsa a saurin mu dabar. Tare da muke so mu ce duk shaharu Ramadan wurin karɓar amsa addu'a ne. Babu kamar a ce lokacin shuhur. Saboda ko ba ga Ramadan ba, a sulutul lailul akhir Allah yana saukowa ya nemi masu addu'a su ya karɓa. To ina kuma ga ana cikin Ramadan. Don haka idan bawa ya yi shuhur kafin ya fara azumi yana da wata dama sai addu'a Allah ya karba. Da yawa masu roƙo na addu'a cikin wata nan nake ce musu kullu zai fi sauro. Addu'a lokacin sauro ba ta kuskure ni na na san da ita. Idan ka gama sahur ɗinka kafin a kira sallah ko kuma lokacin da kake jiran iyalinka ta kawo maka sahur ɗinka daga hannuwa mai daga ba ka kai sallah. Ko da bayan wuturi dai in bukata ta tsananta yi wasu raka'a biyu wurin nan ka yi addu'a a cikin raka'o'in nan biyu a lokacin sahur a cikin ramadan za ta kuskure ta ba lakani ne ga duk wanda a cikin tsananin bukata wai za su alaka ibadi anni ruwaya ta zo ingantacciya cewa sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ubangiji ne aqribun fa nunaji am ba'idun fa nunaji ku zana shi ubangiji mu kusa yake mu gana da shi ne mu yi kuskus ko ko ne sai ki mu kwala mai kira التي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا ما ينسان تبيك قبل لي فآمس كسني هو أقرب إليه من حبل الوريد باب وند أقصى دريك كبر بي يا سوء يا شدي دباي ya san abin da suke ciki fiye da yadda su kansu suka san abin da suke ciki domin la takhfa alayhi khafiya ya'lamu sirra wa akhfa menene sirri zo ka kullum bala abubakar da faɗa mai magana ba sirri kenan ba menene akhfa inna ta abu gari na ya kyale kowa ban faɗa duka biyun Allah ya tsira to faɗa da mafi shi kusa da kai التي أجيب دعوة الداعي إذا دعا إنا كرب كرم مكرا يا كران إنا كرب روح أمي روحون يا روحين إنا أمس إبادة من إبادة يا بوتا ومن الدعاء يرى لما أنا ديو أقوي دعاء الإبادة أقوي دعاء الطلب وإن دعاء الطلب إنا روحون ujibu da'wata da'i ila wanda ya roƙe ni ina karɓa musulun kusa nake bai koyi gare shi ba ko ba sai ya fara da ni kira ya yi a zuciyarsa ma ina ji ko kuma in ka ce du'a'ul ibada sai ce ko ɗaya bin nan ujibu da'wata da'i ila wanda ya sallah zan karɓa sallah wanda ya azumi zan karɓa azumi wanda ya sadaka zan karɓa sadaka wanda ya sada zumunci zan bashi lada haka haka haka duk wata ibada tana karkashin ujibu da'wata da'i إذا دعان فليستجيبوا لي تباينا سنين كرباواتا تحير نيمانا سين كرباوا إن كان كرابا سين كرباوا ثم كرابا شيني فليستجيبوا لي سكران سنين كرباواتا وليؤمنوا بي سي إيماني لني لعلهم يرشدون domin su samu shirya ga imani da ayyukan kwari. Wannan yana ƙara tabbata mana rahamar Ubangiji gare mu kasancewarsa maji kiran bayi duk lokacin da bukata ta kama kira shi kar ka ya daule ce maka ni zan shiga tsakanin ka da ku nemi kasafin shi Jafar Mahmud Allah ya gafarta masa inda ya sharhin littafin Al-Qur'an alwasu bai da hasu wal khalq tsani tsakanin Allah da bayi. Ubangiji bai yadda ka ce kai baka isa zuwa gare shi ba. In kai ka tarai da ƙarfin mulkinsa. Kai kana ganin ka kanka ka raina, a Ubangiji ka raina. Shi darajar masarautar Allah shi ne cewa ta kowa da kowa ce. Ba ta da sarkin fada, ba ta da shamaki, ba ta da jakariya. Babu sallama babu babu babu shehida. kowa na Allah ya. Don haka in ka tashi ibadarka ba sai ka ba da garawa ga wannan ya ɗauka ya kai ma wancan, wancan ya ɗauka ya kai ga wancan, an yi dole yadda masu aikin wutar lantarki ke jonawa sarara ga Allah. An yi haka an rai da Allah, ba a yi. Ka je da rai wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun duk wanda ya ɗauke kada gona a ɗan gona ne. Don haka kuna ganin Simon sun kuma hanyar Abuja ko? Masu addu'a da ijaba. Simon ne hau sun je wani shi ka zo ya yi maka addu'a Allah ya karɓa. Shi wani matsayi ne gari tsoron Allah wanda ba ka shi kai. Ai mutum in ba annabi ba ne ba ka da tabbaci ya yi ka. Don sirrin Allah da ban shi shi ne ya sani. Yana iya cin yawan aiki. amma yana cin ka kusanci baka sani akwai wanda aikin sa ya dinka naka sau dubu amma ka fi shi a wurin Allah saboda zuciyarka ta fi tasa zuwa ga Allah akwai mai sadakar naira ɗari wani ya bada miliyan ɗari ba su kai su ba lan yanar Allah lahuma wala dimaha walakin yanaru taqwa minkum don haka baka tajiwa ne a duniya ana so kullum ka zama da wani kuma ɗauka kowa ma ya fi ka wannan tawalu ne kuma yana haddo har da zuciya ka daina jin cewa wai ka fi mutane amma kuma in ka ɗauka cewa ni kowa ya fi ni to kuma wani kuskure wa abin da ke nufi wato ka ɗauka ka sai ka bi ta wurin wani sannan ka kai ga Allah amma in ka ji ta eh na san zunubaina na san matsalata wallahi law alimu qabiha sarirati la abassalamu alayya man yalqani wala aradu anni wa ballu suhbati wala bu'tu ba'da karabati bihawani لكن سترت مآيبي ومسالمي وعلمت أن سقطي وأن طغياني فلك المهامد والملائح كلها بأناملي وجوارحي ولساني إيه أبندا آه إمام القحطاني يفتا تسكياني أنا سوك زمي توالو كان أقرب له أمريكا أما كرك يرجع أشوي ولي كسر فكان كلا ولي يديك أو الله كرك يرجع وأنا كوي استحباء الذنوب kawai ka halarta irin naka laifi baka sani ba in Allah ya yaba su bai yake maka akwai cikin magabata wanda ya kure mane daga ibada amma a wani ita da Allah ya ce ya gafarta ba kowa na banda mutum guda to la bi na san ni ne ni na ma riga na san ni ne kawai su da ni kai da sani ba su sauran mutane to wanda shi da tawaro ne amma ka je wayan ka ba wani kuɗi waye yi maka addu'a duk bukatar ka ta biya baka san waye Allah ba ka bukatar ka ba kowa kudin addu'a in kana son addu'ar mutum kai maka shi ba shi kudin Allah ya saka maka da alheri din da yake yashe ka amma sai ka je ka rada shi wallahi bota ta fito amma babu suna na ina neman aiki na yi interview Allah ne bukatar da details in kana cikin damuwa fidda wani daga damuwa ka kyale ubangiji ka kar ka ma gane kai kana da damuwa kar ka gane kana da bukata ba da shi kake ta'amuli ba da ubangiji kake man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan ranti ne kake ba Allah kaga Allah bane ka bashi to wa zaka ba bawan sa mabukaci lokacin da kake ba bawan nan mabukaci kar ka koda mun sai yace da zaka lafiya ita ba ce ka amma ga kuɗi ka yi min addu'a ko in yi dinga da ka yi min addu'a da zan je bukata wala jahilci jahilci Allah bai bukata wannan ko ka ba kuɗi a sauke ma Qur'ani din bukata ka ba makarancin Qur'ani tallafi ya ji ƙwari ya karanta Qur'ani aya guda in Allah ya karɓa sai biya ma bukata ka ba sai saukar ba ko kuma masu saukar alƙur'ani din ba su abinci ba su wurin zama kyautata musu rayuwa, ɗauke musu lalurorinsu, su yi ta taɓa su taɓa da ba ruwanka, shi kuma Ubangiji sai da ya taka bukata don ka ɗauke ta su. Na ba ta mai wannan. Allah ya ce, Uhilla lakum lailatul siyam
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لهم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأن آيات سوكا أفركم وجبت أزمي سد أقوى ونشرعي أزمي معناه أقوى شرعي بشن أبنشي idan rana ta faɗi mai azumi ya kai azumi wajibi ne ya ci abinci sha abin sha kafin ya yi bacci afon haka ne kafin ya yi bacci in ya riga ya bacci ya farka to babu ci babu sha wannan baccin ya zarka mai ya kare da ya kure da ransa so ne tsananta ga musulmi sai Allah ya kawo wannan ayat sassauta musu yace ko illa lakum laylatus siyam arrafatu ila nisaikum an halalta muku arrafatu ila nisaikum saduwa da iyalanku lailatul siyam a dararen azumi don haka a daren azumi yadda zaka ci abinci ka sha abin sha haka zaka yi sadu da iyalinka kunna libasun lakum wa antum libasun lahum su sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su zaka in dare yayi babu laifi a biya bukata amma da rana ana azumi da dare sai a koma gida haka kima alqur'ani hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wato kowane sutura ne gare haka yadda namiji yake bukatuwa zuwa ga mace haka ita ma mace take bukatuwa zuwa ga namiji yadda namiji ke rufin asiri ga mace haka ita ma mace take rufin asiri ga namiji da kuma kai kima ita ce Allah yake liba sutura yanzu dukkan munan kowa da irin tasa ko to ka ka kamata kowa da irin wanda ya kamata ya wani doguwa wani gajeriya wani fara wani baka ko wani tuttuba wani siririya wani kowa da irin tasa kuma kowa bai rasa daidai duk wanda yake bai samu aure ba bai nemi irin sa ba ne التي علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم وبنجد يا سنتيوا wato kuna wahala da kawunan akan wannan doka fita ba alaikum sai duba gare ku wa fa an bai rago bai gare ku fal ana bashiruhun yanzu ayyuka ku sadu da su wabtahu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku me Allah ya rubuta mana in mun sare da iyalanmu ya rubuta mana haihuwa mana ku yi saduwar da ake neman yaya da ita za ka watan azumi ga wanda bai samu haihuwa mazinda ce wuri ne na sa ran idan amfani da dararen azumi Allah ya ba shi haihuwa don Allah ne ce mu nemi haihuwar a wannan lokacin wasu malamai suka ce wanda kuma ka taba Allahu alaikum anan wallakum anan ba magana ce mai ake ana so a ce ku ci abinci ku sha abinci ku taru da iyali amma ku ta neman dare lailatul qadari dai na ci abubuwan da ka taba Allahu lakum saboda haka kar a mai da dararen da ci da sha da saduwa da iyali kawai a wani su lokuta na neman lailatul qadari wa kulu wa shrabu ku yi jima'i kuma ku ci abinci kuma ku sha abin sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min hatta farin zare ya bambanta gare ku daga bakin zare da alfiji thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku ci gaba da azumi har zuwa dare dan shi ayi ku kaji dalili da yasa ba mu cin abinci sai duhu ya sauka ai jahilin ka ne kai a fahimta ka duhu shi a dare saboda kila yaren ka sakku sai duhu ya sauka ake fiya dare shi ga balarabe da zaran kwallo rana ya mace dare ya yi da zaran haske alfijir ya bayyana gari ya waye da yana ga muku shine wani shi a ce wai lokacin cin abinci lokacin buɗe baki shi da ihi tilat solar ungonku ta kama sai wani ce lokacin barin sau kenan ta kashe kanta ita ce an sassaban ita ce a sai ta sun ma'atin musu ya ma'ilan ne sai da na abu hurara ce manzo Allah akwai sauran gini ba manzo Allah ce a a dama gumba aka dama ya sha yace ai idza aqbala al-laylu min ha'ula wa adbara an-naharu min ha'ula wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im in dare ya gabato ta nan rawun yin ya ba da baya ta nan ƙwallon rana ya bace ne azumi ya sha ruwa saboda ko baka ci ba azumi ya kare babu sauran lada kuma gaggauta budin bakin ma yana ci abin da za a baka lada amma shi da shi a duk inda sunna take in dai safai na aiki da ita kuma dole safai ta aiki da sunna don su suka ɗauko ta to shi ko sai ya saba mata to an ce idan aka yi kira sallah ta bai gaggawa suke kawai maza maza ya gaggauta buɗe masu to shi yasa ɗan shi ake kyamar wannan su duk abin da ka tafi su ba su sani su barranta da gare su to mukan muna son sahabbai muna didinta su Allah ka haɗa mu da su a cikin rahmar ranar alkiyama to duk inda Allah ya kai mu aure ya kai ka ni ko yanzu yana kai ni wallahi na ni na yi amina mu aure da cikin aljanna yana da bushara ta musamman banda busharori na safe na ulku yana da taka bushara ta musamman rundunar da ya jagoranta kai nasara annabi ya bani labarin yace maghfurul lahu gafartu ne don ka ne aure na gafartu sai da kai kana shirme wa wa ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد kada ku sadu da iyalanku in kuna yi tikafi cikin masallaci haka wannan aya ta ku kai ko take kuna idan masallaci ya kara tika sosai ko saboda masu yi tikafi to ku yi komai amma ban da saduwa da iyalan haka ko ta taho tana can bangaren baya malam jamilu akwai tikafi mata bana nan babu ko to to in ma dai ka je da yi tikafi to to yan haɗu a ɗan yi magana kawai ban da kifi an haka ai mace na kawo ziyara ko tana zuwa wurin mijinta masallaci ta kawo mai dan abinci to daga nesa nesa kawai yawa babu runguma tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne fala tasrabuha kar ku kusance su kazalika yubayyinu Allah ayati lin-nas kamar haka ne Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah Allah ka ba mu ikon jin tsoronka, ka ba mu ikon kiyaye dokokinka, ka sa mu cikin bayan ka wanda kake kauna, ka sa mu cikin bayan ka wanda kake ma abuwa da rangwame da gafara. Wayannan darare masu albarka da muke cikin su Allah ka azurta mu alherin su. Allah ka kare mu daga duk wata fitina da musiba da kake saukarwa a cikin su. Ya Allah al'ummu musulmi a Najeriya, al'ummu musulmi a duniya muna cikin wani hali da zilla da kunci da kaskanci. Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana kunci, ka ɗauke mana takura, ya Allah in ta'adda da suka addabe mu lungu da sako Allah ka yi mana maganin su Allah ka raba mu da fitina su Allah ka rinjaye da sojojin mu da jami'an tsaron mu akan su Allah ka tona asiri duk wani kidnapper ko informer wanda ke kai masa labari Allah ka tozarta su a duniya kafin lahira Allah ka ɗauke mana musibar su da fitina su Allah ka haɗa kan musulmi ta ga littafi ga sunan manzorka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya ga jikin mu ka ba mu lafiya ga ganin mu da jin mu Allah ka ba mu karfi da kuzari na yin ibada zuwa ƙarshen wannan wata nuna mana ƙarshen sai da ka nuna mana farkon sa da tsakiyar sa ta mana ciwon da za su fita cikin wannan wata suna gafartattu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين